الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتينا ranar 19 ga watan zilƙaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na tafsirin suratu tauba wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta faktul fa'idan salakal ashwarul hurum aya ta nawa kenan ta biyar na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Allah ya ce fa idan salahal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita wato suka a, a- suka wuce faqtulul mushrikin to ku yaki mushrikai haithu wajadtumuhum inda duk kuka same su wato ko a cikin hillu ko a cikin harami ko a cikin wata mai alfarma ko ba a cikin wata mai alfarma ba wa khuzuhum ku kakkama su shine wato kuma yadda su ribatattu ribatattun yaki shine ku a, a ku dauke su a matsayin bayi wahsuruhum kuma ku tsare su shine wato ku hana su shigowa cikin kasashen da suke na musulmi shine ku ku hana su a a fita daga inda suka yi daga inda suke a yanda za su gangaro ko su haɗu su zo su ce za su shigo cikin musulmi su ce za su yaƙi musulmi ko kuma su yi musu zagon ƙasa waƙa'udu lahum kulla marsad kuma ku toshe musu dukkan hanya wadda take wato suke gangarowa zuwa ga inda al'umma eh, zuwa ga daular musulunci duk wata hanya wadda yake za su shigo zuwa ga daular musulunci to ku toshe ta shine ku yi ribat shine ribadi daga nan ne aka samu kun ga musulmi suke yin ribat wato duk inda suka zamanto suna a iyaka da kafiran a kafiran yaƙi kafiran da ake yaƙi da su to sai ya zamanto wannan wani sansani ne da musulmi suke da ake lizimtar wajen don a toshe a yanda za a ci- shigo cikin daular musulunci a ce za a cuci musulmi shi yasa irin su garin tarsus irin su antakiya irin su a a a iskandariya tarsus a cikin taki take a, da irin su iskandariya a cikin misra a, duk waɗannan ƙasashe duk waɗannan garuruwa ne waɗanda suke wato kowannen su marsad ne wato hanya ce da ake shigo ma daular musulunci saboda haka yawanci mutane ya zamanto wajen ribat kuma dama shi ribat Allah maɗaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsa cewa mutum ya ribatin rana ɗaya da wuni ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta kuma duk id- duk idan da ya kwana yana gadi a nan wajen to wannan idan ba zai ƙonu ba a cikin wutar jahannama shi yasa za ga waɗansu malamai manyan malaman hadisi sukan je irin waɗannan wuraren su su yi su yi ribati kawai su zauna a wajen su shiga ci- sansani ne Mm, kuma a wajen koma su ba da ilimi kama abdullahi ibn mubarak yadda yake zuwa tarsus ya je imam ahmad ma ya je ah, ah, im- imam ah- ah, imam ahmad ma ya je ah, haka wasit ma wasit ma tana daga cikin arbita saboda tana suna daula a suna daura da daular rum to wannan shine waqudu lahum kullu marsad na'am yanzu Yawa ne yanzu ba a ɗabbaka a yanzu ba a tabbaka wannan ai saboda saboda alkawarin zaman lafiya yanzu yadda yanayin duniyar ta zamanto a an yi alkawari na zaman lafiya tsakanin kasashe an an sa hannu a- a a- a yarjejeniyar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wanda wannan ya a- a- ya wajabta aminci tsakanin kasashe wanda a amma duk da haka wannan ba zai hana ribati ba Mm, wannan ba zai hana ribati ba tunda ai ba wai sai wata ƙasa ce za ta iya yin barazana ga ga ƙasa ba da- do- domin ta nemi kare kanta hatta 'yan ta'adda Mm, hatta 'yan ta'adda Mm, yanzu me yasa ake a a a 'yan ta'adda da suke farma garuruwa ai don saboda sun san sansan a a babu wannan ribat din babu sansanin na jami'an tsaro da za su tsaya a wajen su kare wajen da idan ma aka kawo hanya duk wata hanya da za a shigo inda inda garuruwan musul- inda garuruwan jama'a suke domin a a kawo musu hari ya zamanto an toshe waɗannan hanyoyi har yanzu ribat tana yana nan har yanzu ana ribat don da abin da za a yi domin a tsare jina ne na ajinin al'umma da amincinsu da kwanciyar hankalinsu wani yana daga cikin a, abin da yake wajibi ga wulatul umur ga shugabanni kansu yi wannan ba yake kamar sojoji ƙasa ta zama ta tarar ta tanaji kayan yaƙi sosai tana wannan wannan ɗin wannan shi kansa wannan bai zama kamar nau'i na rabuwa a'a ribat ba wai kawai tare da kayan tare da kayan yaki wannan daban ne tunda ai wannan yana cikin wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl Uh, wannan tanadin kayan yaki daban ribat kuwa zuwa wato a toshe sans- wato a toshe hanya wadda take za a kawo hari ga daular musulunci wannan shine ribat Mm. yana daga cikin ribat idan waɗanda suke gadi na sansanin sojoji idan kamar ana cikin an je an yi tafiyar yaƙi a sojoji a a a a a- a runduna za ta za- za- an yi rurrumi an sauka to dole za a sa masu gadi wanda suke wannan gadin ribat suke yi ba shine ba a a cikin wannan a a wannan a a usaid ibn hudair yake a ko abbad ibn eh, abbad ibn bishr da ya tsaya yake wannan gadin a, ya ya bude karatun qur'ani yana karanta suratul kahf sai ya ga waɗa- waɗansu a dokinsa yana haniniya sai ya daga kai sai ya ga wani girgize kamar fitulu a cikin girgiza shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sakina ce take sauka da karatunsa na alkur'ani ya ji tsoro saboda akwai yaronsa yana gefe kan dokin ya taka shi sai ya sai ya tsaya in ya fara karatun sai dokin ya sake zabura saboda shi doki yana yana ganin eh yana ganin mala'iku din yana ihsasi da saukarsu wato wannan shine ribat waqudu lahum kullu marsad ku toshe musu dukkan hanya fa in tabu to amma idan suka tuba wato suka tuba daga kafirci suka yi imani shine suka bar shirka suka shigo musulunci shine tuban tuba ga barin shirka wa aqamus sala kuma suka tsayar da sallah wato abin da yake nuna gas- cewa imanin su na gaskiya ne tsayar da sallah shine shaida akan cewa imanin su na gaskiya ne wa atawuz zakka kuma suka bada zakka fahallu sabilahum to ku kyale musu to ku kyale su Ah, kamar an ce ku kyale musu hanyar su wato wannan ku kyale su daga kakkama su din da tsare su din da toshe musu dukkan hanya wato ku kyale su su zamanto tunda sun zamanto musulmi kamar ku duk abin da yake ta haƙƙi naku ne ya tabbata gare su duk abin da yake wajibi akan ku kuma ya su ma ya hau kansu inna allaha ghafurur rahim lallai Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne to tunda a wato kada a ku sani cewa wannan inna Allah ghafurur rahim wannan ka- a, lallai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne wato ta'alili ne akan abin da yasa za ku yi haka na fahallu sabilon ku kyale musu hanyar su ku kyale su wato kada abin da suka yi muku da na warwarewa alkawari da azabtar da ku da suka yi da kora annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidansa da taimaka ma makiyanku a kanku da haɗin baki da su domin a keta muku a a alfarmarku domin a ci ku da yaƙi duk irin abubuwan da suka yi to Allah mai tunda Allah mai gafara ne kuma ku zamanto masu ko- ma- masu koyi da sifar Allah ku zamanto masu yafiya kuma Allah mai jin kai ne kuma ku zamanto haka Mm, wannan wato kada abin da suka yi muku na da ya ɗauke ku akan ku kiyafe musu shine kamar wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayya ku ga waɗansu mutane dan sun hana ku zuwa masallaci mai alfarma ya ɗauke ku da ku yi ku ketare iyaka Um, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala takhun man khanak kada ka hainci wanda ya haince ka wato kada ku tuna da abubuwan da suka yi ku ce a mun wannan ba za mu kyale su ba bayan duk abubuwan da kuka yi a ce kun sha ina Ah, shi yasa Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai na duk abin da aka yi din ba shi aka yi ma ba Hmm? duk abin da aka yi ba shi aka yi ma ba to ya ce shi mai yafewa ne mai gafara ne Hmm, to kai kuma yana taka zaka ce zaka yi rigima tunda shi wanda aka yi ma din ya ce ya yafe Eh, kuma ma gashi ma koyaushe Allah ya kan faɗa ala tuhibbu kamar kamar yadda Allah ya ce mu sayyidina Abubakar ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya gafarta muku to al ashhurul hurum a wannan ayar malamai sun yi sabani me ake nufi Eh, tare da cewa al hurum jam'i ne na haram shine wato haramtacce ma'ana mai alfarma to watanni masu alfarma tafsiri biyu ne yazo daga malamai dukkaninsu kuma riwayoyi ne daga ibn abbas akwai riwayar farko daga ibn abbas ina jin riwayar ali ibn talha ce ah, ibn- wadda ibn kathir na'am riwayar ali ibn talha ce kuma ah, cewa abinda ake nufi da ashhurul hurum din nan shine watanni masu alfarma wanda dai aka sake sani guda hudu ah, dhulqa'ida dhulhijja muharram da rajab saboda haka idan salahal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka su- su- wato suka suka wuce da yaushe ne za su wuce kenan a lokacin da wannan sura ta sauka da yaushe ne wucewarsu muharram idan muharram ya wuce to shine to duk wani dama da aka ba mu mushrikai ta kare to sai a yake su wato an yi izini wannan kuma umarnin na izini ne faktul mushrikin ai an baku izini tunda da an ce a a a tunda da an ce ai a fasihu fil ardi arba'ata ashhur an ba su dama saboda haka kaga wannan cewa an ba su dama su yi tafiya a cikin ƙasa wata hudu to kaga wannan ya nuna kan cewa ba za a yake su ba don haka wannan umarni da ya zo faktul mushrikin ku yaƙi mushrikai kaga umarni ne bayan hani al'amru ba'adal hazar ba'adal hazar yana nuna halacci yana nuna izini ko halacci kamar wa idha halaltum fastadu idan kuka yi tahalluli daga ihrami to ku je ku yi a a to za ku to a, kuna da izinin ku yi farauta Mm, ba wajibci bane ba za a ce yanzu to duk wanda ya tahalluli sai ya je yayi farauta yana daga cikin manasika duk wanda ya fita daga cikin ha- manasika na hajji ya yi tahalluli ya yi aski ya yi hadaya to ya je to ya je ya je ya farauta babu wanda zai faɗa haka a cikin malamai Ah, saboda wannan da an hana ah, ah, ah, an hana farauta mm, gaira muhilli saidi wa antum hurum Mm, ba masu halatta yin farauta ba alhali kuna cikin halin ihrami to don haka sai da aka ce wa idza halaltum fasdadu sai ya zamanto da da da an hana ku in kuna cikin harami to yanzu in kun fita daga cikin harami kwa iya yin farauta to da sana haka wannan faqtulul mushri- mushrikin kwa iya ka- kwa iya yakar mushrikai Mm, ba wai yana nufi akan wajabci bane kwa iya yakan an ba ku izini ku yake su To, wannan fassara ta farko kenan ta ashhurul hurum. Fassara ta biyu a wadda ita ma riwaya ce ita ce riwayar Aufi daga Ibn Abbas. Cewa abin da ake nufi da ashhurul hurum, ashhurut tasyir. Watannin watayawa da aka bama mushrikai su je su. Wanda ta wanda ambatanta ya gabata a cikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ku yi tafiya a bayan ƙasa wata hudu wanda muka ce suna karewa da ranar yaushe? a'a ashhurut tasir goma ga watan rabiul akhir goma ga watan rabi'ul akhir tunda an yi sanarwar yawmul hajjil akbar goma ga watan dhulhijja saboda haka wata hudu daga nan shine kaga sai a kirga muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani goma ga wata to waɗannan watanni hudu din shine fa idan suka idan suka fita in suka kare to faqtulul mushriki to a lokacin nan kwa iya yakan mushrikai saboda haka ash- waɗannan watannin da ake nufi kenan da aka ba su dama da aka ba mu mushrikai daman kan wato za su iya tafiya a bayan ƙasa suna da yanci a babu a ba abokan gaba wato an ba su dama ba za a ɗauke su a matsayin abokan gaba ba a lokacin sun zamanto yan wato kafiran alkawari kafiran alkawari a cikin wata hudu to amma ya aka kira su ashhurul hurum me yasa aka ce musu ashhurul hurum tunda masu alfarma ne sai suka ce eh masu alfarma ne alfarman su shine alkawar alkawarin da aka yi da su shine ya ba su alfarma saboda haka shi yasa ake ce waɗansu suka kira su ashhurul ahad wato watannin kulla alkawari kamar da waɗansu suka kira su ashhurut tasyir watannin ba da dama a yi tafiya saboda haka shine ma'anar alhurum din ba wai ana nufin ashhurul hurum wanda ambatan su zai zo na minha arba'atun hurum a cikin wannan surar ba su hukuncin su daban ne wannan ita ce riwaya ta biyu daga ibnu abbas ita ibnu al-qayyim ya rinjayar da ibnu kathir a cikin tafsirin sa Ah, sai dai akwai fuska da yake karfafa tafsirin farko na cewar a a su da Allah maɗaukakin waɗanda aka ce musu fasihu fil ardi arba'ata ashhur kamar yadda ya gabata an ce su ne waɗanda suke suna da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqi ba tare da an yi masa kaidi ba da wanda suke da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam har wata tara da wanda kuma suke da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam a- a- waɗanda suke da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da wata hudu da wanda suke kuma bai kai wata hudu ba sai aka tike su ga baki ɗaya akan wata hudu to waɗansu kuma to ak- akwai waɗa- to waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da su a akan a ba su da alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam jumlata to su waɗannan su ne wanda aka ba su ya zuwa ga ƙarshen watanni masu alfarma ƙarshen muharram su ba su da wani alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba haka yace abin da yake karfafa tafsirin farko kenan cewa su wannan dama suke da alkawari hukuncin su ya riga ya bayyana a cikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur ya kacin wata hudu to amma wanda yake ba su da alkawari kwata-kwata da annabi sallallahu alaihi wasallam to su ake nufi a cikin wannan ayar fa idan salaha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikin so da sai zaman to al mushrikin da yake a nan wajen al din lil ahadiyya ce waɗannan mushrikan da suke ba su da alkawari tsakaninku da su wanda ba su da alkawari saboda haka an ba su zuwa ƙarshen watanni masu alfarma wannan shine tafsirin a wannan shine wata fuska da abdahak ya karfafa wato tafsirin a kau- riwayar farko ta abdullahi bin abbas a, musamman ganin kan cewar a, waɗanda yake suna da alkawari da aka iyakance masa mudda Allah ya ce fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim ku cika musu alkawarin su zuwa ga muddar su Ah, to wannan da wannan umarni ya zo sai ya zamanto cewar a waɗanda suke a mushirkai tsakan eh, waɗanda mushirkai da suke a cikin jazirar larabawa tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zamanto wato akwai waɗanda suke da alkawari wanda ba shi da iyaka su waɗannan aka ce musu an ba su wata hudu na biyu waɗanda suke da alkawari wanda yana da mudda su waɗannan Allah ya ce fa'atimu ilaihim ahadahum ila muddatihim ku cika alkawarin da kuke da su ya zuwa ga muddarsa waɗanda kuma ba su da alkawari to su ne waɗannan wanda hukuncinsu ya zo aka ba su fasi a, a- a wata hudu wata hudu ɗin nan shin wata hudu kamar na wa'ancan na farko ɗin ne ko kuma wata hudu wanda ake nufi daga cikin ashhurul hurum fa idan salahal ashhurul hurum to amma in aka tafi akan wannan fassarar ta biyu ai ta farko din da kan cewa watanni masu alfarma ake nufi kaga zahirin ayar yaushe ne watanni masu alfarma za su fita ƙarshe to ya za ka yi da rajab
kuma bai zama sai dai idan aka ce akwai karina tunda a lokacin da aka isar da sakon a cikin watanni ne masu alfarma ko tunda a cikin Dhul- zulhijja ne saboda haka idan aka ce idan watanni masu alfarma suka fita kaga da ƙarshen muharram za su fita to sai ya zamanto wannan to su ne jinsi na uku na kafirai eh to bayan saukar wannan ayar suratul bara'a shine sai amul wufud ta zo shine fa ake ta zuwa ana musulunta mushrikai suke ta zuwa suna musulunta sai ya zamanto tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato a kafirai dukkan mushrikai waɗanda yake suke da alkawari da ma ba su da wani alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam kafin manz- a- a a wannan shekara ta tara bayan saukar suratul bara'a da suka zo suka musulunta babu sauran wani mushriki kuma wanda ake da alkawari da shi saboda haka cikin kafirai ba waɗanda suka yi saura sai ahlul kitab su kuma suka bi- su kuma suka shiga cikin alkawarin za su biya jizya kamar yadda hukuncin sa zai zo Mm. sai kuma munafikai waɗanda su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a, aka ce a, a, ya, ya- ya- ya gallaza musu mu'amala ko wannan zai sanya su to sai ya zamanto kan cewa jinsin mutane kaga sun zamanto guda hudu ne kenan da muminai musulmi masu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da da munafikai mm, da ahlul kitab wanda su kuma suka biya jizya a- a- amma mushrikai suka zamanto kan cewa a cikin jaziratul arab dukkaninsu sun musulunta na'am na'am
إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajarak idan wani idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafaka tare da kai wato ya nemi ba ya nemi amincinka Allah ku kashe wannan mana idan ɗaya daga cikin wato mushrikai ya nemi amincinka ya ya nemi ka amintar da shi fa'ajirhu to ka bashi aminci ka amintar da shi hatta yasma'a kalam Allah har ya saurari zancen Allah shine alqur'ani yayi tunaninsa wanda zai sanya shi la'alla ya musulunta thumma ablighhu ma'mana sannan ka isar da shi ya zuwa ga big- ya zuwa ga bigiran amincinsa wajen amincinsa ma'ana wato ka kyale shi ya isa wajen amincinsa ba kai ne zaka dauke shi ka kai shi wajen amincin nasa ba zalika bi annahum qaumun la yafqahu la ya'lamun wannan umarni da aka ce wato ka ba su kariya in sun nemi kariya saboda su mutane ne waɗanda suke ba sa sani ma'ana ba sa hankalta ba sa hankalta ba sa sanin addinin Allah don haka dole abin da zai sa wato su zo halin da za su yi tunani mai zurfi tunani na nutsuwa a cikin alkur'ani a shirya musu wannan damar saboda wannan shine zai sa haske ya shiga cikin zukatansu wannan a Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a wannan ayar ba da dama ga waɗanda suke ba musulmi ba kan a ba su aminci idan sun nemi a ba su aminci in sun nemi a ba su aminci to a ba su dama domin istijaraka ma'anar isti- a- a- a- al-istijara shine talabul jiwar talabul jiwar neman aljiwar aljiwar kuwa asalin aljiwar shine makanul qurb wuri wanda yake makusanci da haka ne aka samu aljar makwabci an kira shi a maka- makanul qurb saboda duk wanda yake a ya aminta wanda duk yake makwabtaka da mutum ya zauna tare da shi to ya sai yana cikin aminci ne tare da shi to saboda haka in aka ce ana neman kana neman aljiwar kana neman wato a baka aminci kenan Mm, kana neman a baka aminci to shine a larabawa suke yin wannan a alhilf mutum ya ce in zai shiga gari ba a san shi ba ba zai zamanto nama ba idan wani ya bashi ah, mafaka ya bashi kariya ya ce wane yana cikin wato jiwarina mm, yana cikin wato a- ajartu fulan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ajarna man ajarti ya ummahani ummahani lokacin da aka yi fatuhu makka wanda daga cikin mushrikai ya zo ya nemi mafaka tare da ita ta amintar da shi sai ta ce ta amintar da shi sayyidina ali radiyallahu anhu ya zo ya ce sai ya kashe shi sai ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka a masaukinsa lokacin da aka yi fatuhu makka sai da tuna fatimatu zahara bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi shi kuma yana wanka bi tawali'u na annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ta yi masa sallama ya ce marhaba bi ummi hani ya mata maraba sai ta ce to ga dan dan uwana ga dan ga dan mahaifiyata nan tunda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya na ba ma ka- na ba da aminci ga wani shi kuma ya zo ya ce sai ya kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ajarna man ajarti ya ummahani wanda duk kika bashi aminci mu ma mun bashi aminci ya ummahani to shine shine ai aljiwa to shine ka ba mu wato duk wani daga cikin mushrikai da ya nemi ka amintar da shi ko kai a wannan khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda uh, khitabi ne ga al'umma daga baya dukkan wulatul umur ya hau kansu zasu shi an fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan umarnin saboda a matsayinsa na shugaban kasa domin wannan abu ne wanda yake haƙƙin shugaban kasa to amma idan wani ma daga cikin musulmi wanda ba shugaba ba in dai ya fahimci wato ya san hukuncin ya, ya, ya san hukuncin maslaha da mafsada ta al'umma ya ba da kariya ga wani to ya lizimci daula ta karba ya lizimci daula ta karba a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yas'a bi dhimmatihim adnahu wato wanda yake koma baya mafi kankanta mafi koma baya cikin musulmi yana daukan alkawarin kariyar da musulmi suke bayarwa in ya kare wani to ya lizimci dukkan al'umma to sai dai malaman fikihu suna ƙayyada wannan da cewar idan ya zamanto a cikin ba da wannan kariyar akwai a, wato babu mafsada babu barna ga al'umma idan za ta kai ya zuwa ga barna ga al'umma wani wanda yake bai san cewar wa ce wanda yake ba mu kariya din dan leƙen asiri bane ba shi da wannan fahimtar sai je ba shi kariya to ba za a ce wa yasabi zimmatihim adnahum dole a ɗauki wannan ba to a lokacin nan sai komanda sai ya ce a'a baka da wannan haƙƙin don zaka cutar da al'umma Mm. to wannan shine asasi na yana daga cikin wannan ayat tana daga cikin ka'idar wato il- a- a a fannin diplomasiya na addinin musulunci kuma shine bangaren da ilimin fikihu da ake ce masa wato a, asiyar wato abin da ya danganci yaƙi da zaman lafiya da diplomasiya a, da kuma harkar wato jakadu wannan ne ya sanya jakada wato in ya shigo in ya in ya shigo kasar musulmi da izini to yana da aminci ba za a keta duk abin da zai yi ba za a keta wannan amincin ba shi yasa da musailima ya turo jakadansa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atashhadu anna musailama rasulul- rasulullah yace na'am yace kana shaidawa cewa musailima manzon Allah ne yace i a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ba dan jakadu ba a kashe su ba da na sa rawayanka amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kyale shi amma ibn mas'ud sai daga daga baya ibn mas'ud ya kashe shi wannan jakadan musailima din dan da ya je kufa sai gashi ya shigo kufa ba da alkawarin aminci ba Mm, shine yake cewa to yanzu kai baka zo a matsayin jakada ba na kama ka a matsayin jakadan a a matsayin jakadan musailima a- a- ai ba a matsayin jakadan musailima saboda haka yanzu sai na ba- ba- baka da wani alkawari baka da jiwar baka da wannan kariyar baka da visa shine yanzu ake cewa visa eh shine ake cewa visa aka bayar to ba sharaɗi bane cewar sai idan mushrikai sun nemi su shigo kasar musulmi don sauraron alkur'ani saboda ayar da ta ce fa'ajirhu hatta ya sama'a kalam Allah ku ba ka ba shi ka amintar da shi ka ba shi aminci har ya ji har ya saura har ya ji zancen Allah wannan ba shine maksudinsa ba ba lallai zama to shine maksudinsa ba wannan maksudin ka ne kai ya rasulullah cewa dukkan mushriki ko ma menene manufarsa in dai ya nemi ya shigo cikin kasar musulmi a ba shi aminci ya shigo ko dan kasuwanci ne ko dan aike ne ko dan ya zo ya ga me ake yi ko ma da wani dalili ne ba shi aminci in ka ba shi aminci kai shi manufarsa kenan to kai kuma manufarka hatta ya sama a kalam Allah har ya samu ya saurari zancen Allah shi yasa wato a a lokacin da 'yan gudun hijira aka rinka azabtar da su na siriya dinnan aka rinka toshe musu kofar shiga kasashen turai kowace kasa ta toshe kofar su abin mamaki a sakatare general na majalisar ɗinkin duniya a wani taro da aka yi da aka yi conference akan yadda za a yi akan wannan 'yan gudun hijira din wannan ayar ya karanta musu cewa ga abin da musulunci ya zo da shi ba musulmi ba ne ya ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma duniya da shi cewa duk wanda yake neman a bashi kariya a bashi aminci yana gudu daga abin da yake halaka a gare shi yana neman wajen da za a bashi aminci to Allah ya ce fa ajiru ko ka bashi aminci nan ya tsaya bai ce hatta ya sama kalam Allah ba. to amma istidlali ne sahihi cewa duk wanda ya nemi a bashi aminci a ƙasa ta musulmi to a bashi aminci kuma bai halatta a keta wannan amincin ba Ah, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man qatala mu'ahadan ah, ah, lam yarah ra'ihatal janna duk wanda ya kashe wanda yake wato an bashi alkawari tsakanin wato musulmi sun bashi alkawari to wannan mutum ba zai ɗanɗa- ba zai shinshini kanshin aljanna ba Mm. kuma a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya rubuta ma sayyidina ali wanda sayyidina ali ya bar shi a cikin kufan takobinsa wanda ake tambayarsa menene a cikin cewa ku ahlul bait manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku wani abu ya bar muku wani abu in ba alkur'ani ba ya ce a'a bai ba mana komai ba sai alkur'ani sai dai fahimta da Allah ya ba mu wanda ya so a cikin alkur'ani sai kuma abin da ke cikin wannan takarda za ka ce menene a cikin wannan takarda sai ya ɗauko ta ya karanta cewa al- madina harami ce tsakanin wuri kaza da wuri kaza duk wanda ya a wa- duk wanda ya kirkiri wani aiki na bid'a ko ya ba da kafa da kariya wato ya- ya ba da masauki ga dan bid'a ya kare shi don ya zo ya bid'arsa to Allah la'anar Allah da mala'iku da mutane ga baki daya sun ta ta tabbata a gare shi Allah ba zai karbi farilla daga wajen sabu ba zai karbi nafila ba da kuma cewa la yuqtalu muslimun bi kafir wala zu ahadin fi ahdihi ba a kashe musulmi da kafiri hakanan ma wanda ke cikin alkawari matsawa yana cikin alkawarinsa ba a kashe shi wato jininsa mai alfarma ne ba a kashe musulmi idan- da kafiri wato idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe musulmi ba sai dai a biya diya saboda jininsu ba ɗaya ba ne ko da kuwa kafirin amana ne sai dai a biya diya Mm. na'am kayan magana bida akwai masu zuwa su
Hmm?
do'i na shi kayan Hmm.
magana bida Hmm.
masu zuwa su Mm, wannan waɗi ɗin ya faɗa kansu wanda suke zuwa su yi bidiyoyi a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kuma cikin harami to wannan hunga shine asali na wato bayar da aminci a da waɗansu duk da waɗannan ayoyi kaga dai a suratu bara'a ita ce ƙarshen surar da ta sauka amma haka za ka ga da waɗansu wai da sunan jihadi da sunan kishi ga addini waɗanda aka ba su shigo ƙasar musulmi da visa su je su su je su rinka sa musu bama-bamai suna kama su suna garkuwa da su Mm. duk dai hanyoyi kuma duk ce da sunan jihadi suke yi Mm. Mm. ga suratu bara'a ga abin da take faɗa na wannan wani tsarin da mushi na sigara satun Mm.
nan wanda kamar yadda za a ga ana faɗa na fitina sai ga mutum ko kusantaka ko alaƙa ta kasuwanci ko dai haka yana da kyakkyawar garin yake sai ga ya gudu da Allah ko an biyo shi ko kuma ya salalo ya zo gurin wani cikin musulmi yana neman ya ɓoye shi shi wannan akwai wajabcin sai an ba shi wannan kariyar ai aslan ko bai zo wajen ma musulmi bai halatta ma a ce dan shi ba musulmi bane tunda ana zaman amana da su a ce za a far masa ya dawo mun cewa tunda abin ya zama fitina ce za ga kashe su ake in ya zo din akwai wajabcin kwarai sai an ba shi.
kwarai da gaske Eh, wajibi ka bashi kariya wajibi wajibi ka bashi kariya sai dai idan ka san bashi kariya zai a- zai sa a hada da kai eh to ai lokacin fitina fitina ce Mm, sai dai Allah ya kiyashe mu da ita kamar shi irin kamar irin yadda yana yanzu da ba ɗani musulunci ba kamar ɓarawo a biyo ɓarawo irin da fake ne da nemi ka ce ya shiga gidanka kulle ƙofa ko wani abu haka mutane za su make shi wasu ɗaya su kashe shi Mm.
ka iya ba shi rariya ɗin wani eh mana ai tsaye da rai wa man ahya hafa ka annama ahyan nas jami'a wanda duk ya rayar da rai kamar ya rayar da al'umma ne baki daya
wani ya cuto ko aka biyo shi na'am wani ya cuta ko aka biyo eh to amma zaka to eh, abin nan a- shi- ai, ba ashe akwai shari'a ba Hmm? akwai shari'a Mutum sa- mutane sa dauki shari'a a hannunsu ce su ne za su yi hukunci shi irin kamar an suke bashi da makami su kashe mutane Hmm.
sannan za a bawa shi kariya an biyo shi yana shiga ne da kan mutane ah to inda inda da inda da makami a hannunsa ma waye waye zai ma iya bashi kariya a rama inda da makami a hannunsa ai sai dai kowa ya ta kansa to da aka ci annabi sal- Allah madaukakin sarki ya ce fa ajirhu ka bashi aminci ka bashi mafaka hatta yasma'a kalam Allah ɗaya daga cikin maksudin amincin don ka bashi don ya saurari zancen Allah ya ji maganar Allah a cikin wannan akwai cewar alkur'ani zancen Allah ne huruf din nan da aswat din da ake ji na alkur'ani kalamun la ne tunda hatta ya sma'a kalamun la ya ji karatun al- ya ji zancen Allah wanne ne zancen Allah da zai ji ba dai shine dai wanda zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallah ba ko ai masa wa'azi da shi to an kira shi shine kalamun la saboda haka wani ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna kan cewa alkur'ani zancen Allah ne ba makhluki ba ne shi ainihin shi ne ainihin zancen Allah da haruffan da aswat ɗin da ake ji na alkur'ani zancen Allah ne kuma zancen Allah wanda yake qadim ba shi da farko don sifa ce ƙa'ima bi zatillahi ta'ala har Allah ya saukar saukar da shi Allah maɗaukakin sarki ya yi ba halittarsa ya yi ba kamar yadda ya halicci ka'aba ba fararsa ya yi ba kamar yadda Allah ya fara halittu a'a sifa ce ƙa'ima da shi yana cikin lauhul mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz saukarsa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato shine a a a a a shi- shi- shi- shine huduth din shine yake da farko tunda akwai lo- shi yasa ake cewa shi alqur'ani zancen Allah wato kalamullah qadimun naw hadithul ahad nau'in sa qadim ne dan sifar Allah ce amma sa- wajen saukarsa da zuwansa ga bani adam to ne yana da farko wanda annabi Musa ya ji na attaura yana da farko amma maganar Allah ce wata take ka'ima bi zati wanda yake kadim ne to wannan ayar tana daga cikin hujja ga mazhabin ahlus sunna na kan cewar alkur'ani ba ibara bace ta zancen Allah kamar yadda a- a- wa- a malaman ilmul kalam na asha'ira suke faɗa ba kuma halitta bane kamar inda 'yan mu'tazila suke faɗa kamar yadda Allah wanda wanda yanda suke cewa kamar yadda Allah yake cewa baitu kamar yadda Allah ta'ala ya ce a a a baitullah kamar yadda ake cewa baitullah mm. falyabudu rabbaha a- a- a- a- a- a- a- a- a- wato da ake cewa a- a- da ake dangana ɗa- ɗakin Allah gare shi wannan idza- tun da shi ɗakin halitta ne to alkur'ani ba haka yake ba da ake cewa kalamullah ba wai ana nufin wato zancen da Allah ya halitta ba Mm. bal alkur'ani zancen Allah ne a gairu makhluk kuma kadim ne ba shi don sifa ce ta al- ta, ah, sifa ce daga cikin sifofin Allah faɗin da Allah ya ce thumma ablighu ma'amana sannan ka isar da shi wato wajen amincinsa ai mawdhi'a amnihi me wajen amincinsa wato garinsa kasarsa ba ana nufin cewa idan mushriki ya zo kasar musulmi to kuma sai a raka shi a mayar da shi kasarsu ba a ce za a ɗauke shi a kai shi ga- ba shi ne ma'ana ablighu ma'amana ba duk da zahiri kamar haka ya nunawa Mm. ablighu ma'amana ai wato a ka kyale shi a cikin amincinsa har sai ya isa ya zuwa ga wajen amincin nasa ma'ana kada ka wato kada ka tabbatar da wannan amincin nasa cewa an tsare jininsa an tsare shi har sai ya koma garinsa to da Allah ya ce zalika wannan wato umarni da ake na a basu jiwar da kuma umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wato a a su saurari a ba su dama su saurari zancen Allah Allah ya yi haka ne bi annahum qaumun la ya'lamun saboda su mushrikai mutane ne da yake ba sa sani ba su san cewar warware alkawari wato ba shi da alheri ba ba su san cewar a kafircin da suke yi idan da za su samu su saurari zancen Allah zai musu maganin wannan kafircin ba to shi yasa Allah ya wannan umarni shi yasa aka ce zalika ba sai an kididdiga abubuwan ba abubuwa da dama ne wanda suke za a harare su a cikin wannan umarnin na Allah jalla wa ala na hikimomin da yace ayi yace saboda su mutane ne wanda suke ba sa sani wannan shine sifar wannan shi ita ita ce sifa wadda take lazima ga mushrikai ba su da sani domin duk wanda yake bai san tauhidi ba to shine kokolin jahili wanda duk bai san cewa tauhidi ba shine kokolin jahili shine wani b- musulmi bature yake wata magana da ta- da ta daɗe tana kayatar da ni yake cewa mafi girman aikin hankali in dai kana da shi mafi girman aikin hankali shine shahadatu an la ilaha illallah ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah idan hankali ya kasa wannan to hankali ba shi da amfani Mm. bai yi aikinsa ba to shi ne wannan zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ba sa sani duk hankalin da yake ba su san yake shirka ba shi da sani to a cikin wannan kaga akwai a zaburarwa akan cewar sauraron alkur'ani wato shine wanda yake zai ba su ilimin har su san a gaskiya su musulunta kuma abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan ya zamanto abin da sun zo da wata manufa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sai ya fi musu shine musulunci ko da ba da nufin musuluncin suka zo ba da suka samu suka ji zancen Allah sai ya fi musu yanzu kamar hakim ibn hizam da aka kawo shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun wa tur wa kitabin mastur a sallan magariba da ya ji amlahum amlahum din nan Mm. sai ya ce sai ya ji zuciyarsa kamar za ta tsage sai lokacin ne shine farkon shigar imani cikin zuciyarsa to yawa yawan waɗanda suka zo suka saurari zancen annabi sallallahu alaihi wasallam sa- sai su koma sun musulunta Mm. na'am to kun ga wannan ya nuna wato ya nuna cewar idan aka samu aminci to musulunci yaduwa yake in za in aka samu aminci musulunci yaduwa yake yanzu kaga mu a nan Najeriya lokacin da aka cikin aminci yadda musulunci ya rinka yaduwa a kudancin Najeriya musamman south south nan da south east da wannan tashin hankalin ya zo da da sunan waɗanda da sunan wannan fitinar ta boko haram da ta zo da sunan jihadi ta- da ta da'ish isil da sauransu ba yake shiga musulunci wa'azin ma ya gagara a je a yi wa'azin irin karavan ɗin da ake yi da in lokacin irin kirsimeti ɗin ya zo kaga an tafi yan yan YSC ɗin nan idan sun je kaga kowa ya samu wani masallaci wanda yake karantar da mutane mutane kuma suna musulunta mun taba zuwa a garin agbo muka je muka ga mutane a cikin wannan garin wanda tun zamanin sardauna suka musulunta kuma har yanzu suna da musuluncin nasu sakenmu ya sa ma ba a ci gaba da wannan abin ba amma dai in akwai aminci to musulunci zai musulunci zai yaɗu to sannan Allah ya ce kaifa yakunu lil mushri- lil mushrikina ahadun ta yaya alkawari zai kasance ga mushrikai inda Allah a wajen Allah wa inda rasulihi da kuma a wajen manzansa ta yaya za a yi su samu alkawari a wajen Allah da manzansa a illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram sai dai waɗanda kuka kulla alkawari da su a nan wajen masallaci mai alfarma famastaqamu lakum to matsawar sun tsaya akan wato tsare a- sun tsaya akan wannan alkawari fastaqimu lahum kuma ku tsaya akan cika musu alkawarin inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu tsoron Allah yana son masu takwa wato wannan kamar shine hikimar bara'a din ta yaya Allah zai ce ba za a yi alkawari ba ya ce Allah ya kubuta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kubuta da duk alkawari da aka yi da mushrikai yaya za a yi haka to shine Allah ya ce to ta yaya za a yi Allah da yaya za a yi mushrikai su zamanto suna da alkawari a wajen Allah da manzansa ai bambancin aƙida ya sa ba zai yi su zamanto suna da alkawari ba saboda shi Allah ya yi waje- ya yi umarni da cika alkawari su kuma ba sa ganin cika alkawari wajibi ne shi Allah maɗaukakin sarki yana da jaza'i zai yi hisabi su ba su da akwai ranar lahira ba ba su da akan cewa za a yi musu wani a- ba su yadda cewa warware alkawarin wani abu bane ha'inci a wajen su ba komai bane to ta yaya za a yi zamanto suna da alkawari a wajen Allah da manzansa sai dai waɗanda suka ƙulla alkawari da su wannan yabo ne a kansu to su wani ne illallazi na ahattu wannan ishara ne ga a a a banu zamra da banu jazima da ƙabilu na banu bakar waɗansu ƙabu- ƙabilun baru a a a a- a a baru a a banu bakar waɗansu daga cikin ƙabilun su kamar yadda ibn isa ga ya ambata su sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam inda almasjidil haram a nan ka'aba bayan alkawarin hudaybiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da mushrikai to wannan saboda alfarmar ɗakin Allah da suka yi alkawarin to waɗannan za su iya wato waɗannan alkawarinsu da Allah da manzansa zai iya zamantowa miƙaƙƙe ba abin a yi inkarinsa ba ne tunda wannan kaifa ɗin nan istifham ce ta inkari ai ba zai yiwu ba ya zamanto akwai alkawari tsakanin Allah da manza ah, wato alkawarin Allah da manzansa tare da mushrikai ba zai yiwu ba sai dai wanda aka kulla alkawarin da su inda masjidil haram saboda alfarmar ɗakin Allah wannan za ta sanya su su kiyaye wannan alkawarin kuma haka suka yi din ba su warware alkawarin da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun kiyaye alkawarinsa kamar yadda a- a Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a can farkon surar inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ilallazina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'a to su ne ishara gare su banu zamra to waɗannan Allah ya ce idan suka tsaya in suka a- a- tsaya akan alkawarin nasu to kuma ku tsaya akan cikawa lalle Allah yana son masu tsoron Allah su ne waɗanda suke jin tsoron su warware alkawari domin attaqwa shine mutum ya- ya nemi kare kansa ya ji tsoron saba abin da yake a ba da ya ji tsoron aikata abin da yake ba daidai ba warware alkawari ba daidai ba ne to Allah yana son waɗanda suke da takwa addini shine yake sa mutum ya cika alkawari Mm, domin shine yake ba da takwa to sannan Allah ta'ala ya ce kaifa wa in yazharu alaikum كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
kaifa wa in yadharu alaikum yaya alhali wato yaya duk dai wannan adafi ne akan a wato yaya zi- alkawari zai kasance ga mushrikai alkawarin Allah da manzonsa zai kasance a wajen mushrikai ta yaya za su samu alkawari ta yaya alkawarin Allah da manzonsa zai kasance a gare su Ah, wa in yadharu alaikum alhali idan suka samu nasara a kanku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa kiyayewar zumunci a cikinku zumuncinku da su wala zimma wala alkawari inda za su samu nasara babu zancen wai kan cewa za su tuna cewa kuna da nasaba yan uwa ne in suka samu nasara a kanku ba za su duba wannan ba babu abin da zai tsare su domin wannan yana daga cikin abin da yake tsare mutane Mutu- ah, wato zumunci ko alkawari to su zumunci da alkawari zumunci wanda yake shine na ɗabi'a wanda yake sanya a rahama na kuma alkawari abu ne wanda yake na mu'amala to la zumunci na la- la ɗabi'a wala mu'amala za ta sanya su in suka samu nasara akan ku su kyale ku saboda haka duk wannan dalilai ne akan cewa yayin da Allah ya yi bara'a wato Allah maɗaukakin sarki ya yi abin ne bisa hikima kamar yadda dukkan shari'arsa take bisa hikima yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku da bakunansu wato su gaya muku maganganu wanda za ku yarda da su Ah, wata aba qulubuhum amma zukatansu suna kin cikawar abin da suke faɗa ai mu masu cika alkawari ne ai mu muna tare da ku idan ba za mu kasance ta mu ba abin da muke so irin zaman lafiya mu ba mu duk za su yi ta faɗan wannan wata aba qulubuhum suna faɗan wannan zuciyarsu tana ki hagu babu mai bayyana wannan sai Allah domin yayin da suke faɗa Allah ya san zuciyar sai ya gaya ma annabinsa wa aktharuhum fasiqun kuma mafiya yawan su fasikai ne to me yasa aka ce wa aktharuhum fasiqun bayan duk kafiri fasiki ne amma sai aka ce wa aktharuhum fasiqun mafiya yawan su fasikai ne fasikancin da ake nufi a nan wajen wato fasikancin rashin cika alkawari fita daga cikin alkawari mafiya yawansu masu fita ne daga cikin abin da ya ɗaure su na cika alkawari domin a ishara cewa a cikin kafirai akwai wanda suke cika alkawari akwai akwai wanda suke suna nan suna cika alkawari ko ba don Allah ba don maslaha eh, don maslahar su Mm. Ah, ah, ah, ah, s- s- s- sai mu kara lokacin mu ya cika ko? na'am to wannan shine dai hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya warware ya ce wato wato an yi bara'a bara'a ta sauka daga Allah da manzansa ya zuwa ga wanda aka kulla alkawari da su daga cikin mushrikai wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin alhamdulillah wa alaikum malam akwai tsari na babban bankin kasa mai kama da gwanjo ko hannun jari misali idan mutum ya zuba naira dubu ɗari ko sama da haka to bayan kamar kwana 90 ko 180 ko sama da haka za a baka wani ƙayyadadden kaso sannan a mayarwa da mutum asalin kudinsa tsarin da ake kira treasury bond ko treasury bill shi malam menene halaccin wannan tsari ya wannan bashi ne da ruwa treasury bills da government bonds dukkaninsu bashi ne da ruwa za ka bama in ka bama central bank bashi ba wai ita kake bama bashi ba kasar kake bama najeriya ce take karba a za ta yi alkawari bayan kwana a yana da kwanakinsa akwai na kwana 30 akwai na 60 akwai na 90 akwai na 180 akwai na 360 Uh, kowanne kuma ga abin da za a baka na wato ribar shine interest din to wannan interest din ru- kudin ruwa ne haramun ne Ah, mutum in bai sani ba in ya sani ya da- ya karbo kudinsa kuma wannan ribar ita ma ya karbe ta amma ya ba ma mabukata ya rarraba ta ga mabukata ya kubuta daga dukiyar haram haka ne ake kubuta daga dukiyar haram ba ka bar ma babban bankin ba ba kuma ka karbo ka zo ka ci ba ba kuma ka karba ka ce ka biya wani bashi da ake bin ka ba ko da ko bashin na interest ne duk domin ita dukiyar haram ta hallusi ake da ita kubuta ake daga gare ta to kubuta daga gare ta ko shine ka bamu wani daban wanda shi ba shi da alaka ba shi da wani nauyi a kanka ba zai zama to ba shi kamar ka- ka ba ma kanka bane ko ka amfanar da kanka to shine kai ta hallusi domin shi shi haram baya ketare zimmar wanda yayi ya zuwa ga wani shi na biyun idan ka ba shi interest wannan halak malak ce gare shi ba shi yayi ba ta halatta a gare shi ba za ka yi dai aikin gina kamar masallaci da shi ba ko a sayan alkur'anai ba za ka yi wannan ba amma za ka iya yin abubuwa ma na al'umma na jama'a kamar ka gina musu hanya in ka gama ka gina musu ɗakin karatu duk za ka yi wannan sai dai babu lada da za ka samu sai ladan yin abin da Allah ya ce kana da ladan kaji kaji tsoron Allah wannan ladan kuwa baka san iyakarsa ba wataƙila ya fi ma ladan sadakar da wataƙila inda sadakar ka yi to wataƙila mutane abinda wani lokaci ba sa kula da shi kenan sai su ce ai tun da Allah ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah baya Allah mai tsarki ne baya karban sai abin da yake da tsarki sai ce to in ma mun bayar kamar ba mu komai ba sun manta cewa bayar wannan da suka yi bin Allah ne wannan bin Allah abinda Allah madauka ta kawace ba a san irin a- a- a- abinda Allah yake bayarwa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu takawa saboda haka abinda Allah zai ba su Allah ne kadai ya san girman sa maimakon haka yanzu maimakon treasury bill sukuk sukuk din nan da aka yi sai dai shi bushkilan sukuk yana da tsawon ajali shekara bakwai ne in ka sa kudinka shekara bakwai ne shi ba shi da na kwana 60 90 80 ba shi da short term long term ne har yanzu ana ta kokari a ga yadda za a yi kuma insha Allah ba zai daɗewa ba za a yi din za a yi din kamar yadda aka yi sukuk din da shekara da shekaru ana cewa a yi ba a yi ba yanzu gashi an yanzu lokacin da aka yi wannan sukuk din biliyan 150 ake bukata gwamnati take bukata amma mutane abin odar da mutane suka yi kudin da aka tara ana so a siya biliyan 446 biliyan 446 saboda haka idan mutum zai yi irin wannan in mutum yana gudun a- a mutum ya sa kudinsa a cikin treasury bills ya fitar da su ya dawo da su cikin sukuk ko irin a ko ya sai a hannun jari irin shares waɗanda suke na kamfanunuka ba ba na haramun ba ba irin kamfanin gi- kamfanunukan giya da sauransu ba
wannan aka riga aka shiga akwai yiwuwar mutum ya mai abin nan ya tanye shi ɗan yafi mai nan dole sai haƙura dole dole sai ya sai ya cika tam dinsa sai dai zaka iya sayar ma da wani zaka iya di- a- ana abin da ake ce ma discounting sai ka rage masa kima ka sayar Rib- ribar da za a baka sai ka rage ta idan za su rinka idan abin da suke baka 4% ne to sai ka je ka sayar mu da wani ya baka uwar kudinka akan 3% a nasu din ne treasury bills din nake faɗa Mm, amma asali ai mu'amala ce ma bata halatta ba ka je kuma ka sayar ma da wani eh shi ne ai wannan shi ne yanzu an yi ce ba ya halatta ba ya zara kuɗinsa to ai dole sai ya jira dai eh to ai shine jiran uh, uh, in kace zaka sayar ma in kace zaka sayar ma shi ma ba takallusi bane daga gare shi saboda haka sai ka jira idan kudin ka suka fito wannan abin da ya hau kai rara sai kai bayar da shi kuma kai ta istighfari tunda duk za- sauran zaman da yake a nan wajen duk awa ɗaya duk lokaci da yayi kana cikin sabon Allah ne
akwai wanda suke ajiye kuɗi saboda wannan interest eh wata sun yi eh yo ai baka- yo shi wato da masu irin wannan fixed deposit din da masu treasury bills mutum yana da kuɗi wato babu zancen wai ko gararin ka je kai sa- ka je ka bayar a, ka shiga cikin sana'a ka shiga cikin kasuwanci da wani a cuce ka Mm, saboda rashin aminci Mm, mutane sun fi son irin wannan to amma kuma sai ya zama dokan cewa haramun ne to shi yasa din ai a samu su kuɗin da masu dogon zango da masu gajeren zango shi ne mafita da ake nema ma musulmi duk abin da ake taya kenan ma sai ga waɗansu suna suna cewa ai babu komai a interest din nan wani bawan Allah haka ya zo yana magana ai babu komai a cikin interest wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa ya karbi bashi daga wajen yahudawa kuma yahudawa ba sa ba mutum bashi sai da interest wai annabi ma ya ci interest Allah ka ji wannan magana ka ji wannan magana don ya nuna cewa wai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ba interest bane saboda haka kowa ma zai iya wannan mu'amala dan ba interest bace amma kuma gashi ya tabbatar suna cin interest kuma interest din da yahudawa suke ci Allah ya tsine musu kan wannan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ya zarge su da cin riba sannan kuma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da su akan wannan mu'amala ta su ta riba to irin wannan a inda musulmi mun mai da hankalinmu kuma alhamdulillah ana ta yi da yanzu kusan ba wani malami da zai fito yana cewa a interest nan halal ne ko kuma dole mai bisa larura kun ba wanda yake yana so kawai ya mayar da kansa abin dariya wajen malamai ba maimakon mai da hankalinmu a kan musamman ma musulmi mafita gashi nan kuma abin yana zuwa hankali shi kansa wannan sukuk din ba karamin nasara ba ce ba karamin nasara ba ce da bankunan musulunci din ba karamin nasara ba ce Haji Bello ba yanzu da maimakon fixed deposit sai ka je kai mudaraba deposit eh tajaiz eh eh sai ka je kai mudaraba ko da abin da zaka samu bai kai na fixed deposit din ba amma zuciyarka a natsa kan cewa halaliyar ka kake ci halaliyar ka kake ci amma duk wanda yake cin wannan interest din al'ithmu ma haka fi nafsi haka zai ta juya a cikin zuciyar mutum to bari a saboda lokaci tambayoyi guda biyu din gobe ma amsa to wannan Allah ya saka malam da alkhairi na so malam yi min bayanin hukuncin cryptocurrency a addinance cryptocurrency ai lecture ce sannan akwai su musaddik suna neman addu'a ga mahaifinsu za a yi masa aiki wanda wannan ne karo na shida Allah maɗaukakin sarki ya bashi waraka Allah ya bashi waraka Allah ya sa ya shiga lafiya ya fito lafiya Allah ya rubuta masa waraka Allah ya kasance tare da shi ya saukar da rahmarsa a gare shi duk sauran ƴan uwanmu da da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da basu da lafiya da wanda suka yi mana wasici da wanda ma basu yi mana wasici ba Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu kwanciyar hankali a wannan kasa tamu Allah ka yaye mana wannan annoba Allah ka amintar da mu Allah ka yalwata arziki a cikin wannan kasa tamu Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan tsada ta kayan abinci da ake fama da ita Allah ka Allah ka ba mu rangwame Allah ka ba mu rangwame Allah Allah kai ne alqabidul basit اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار